diya jiya mun ji dalilin da ya sa mata wasiɗiya ko me ad dalili saboda wani alƙalin garin wasit ya zo ya kawo mai koke irin yadda 'yan bid'a sunan suna kawo bid'o'insu game da asma'ullahi wa sifati ya koka mai ya yi mai littafi sai ya rubuta wanga littafi to wa qarqasamal ulama'u mallan muhammad ibn salih al-uthaymin rahmatullahi alaihi ya ce malamai rahimahumullahu Allah shi musu rahama yana daga cikin ladabi na ahalis sunna wanda ƙur'ani ya tarbiyyantar da mu Allah ce wallazi na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani abinda an ka nema gare mu mu nemi gafara da rahama ga waɗanda sun karge mu ga imani ba mu zage su ba to sai mallaman ahli sunna sun kasa shi daga cikin ladubban su sadda duka ambaci wani mallami in yana da rai in bayan ya mutu to kai mai addu'a girmamawa ce kakka ce mallan wani ɗaya kai shiru Allah shi mai rahama in yana raye Allah shi tsare shi ya shiryar da shi sai ya gama lafiya in ya mutu Allah shi mishi rahama malamai rahama aka nemi musahabbai ɗai ake cewa yadda Allah tabbata gare su amma da bakin tabi'una ila yawmil qiyamati sai dai a neman musu rahama amma su sahabbai Allah ya shaida ma duniya cewa ya yadda da su wa qad qasamal ulama'u rahimahumullah malamai magadan annabawa Allah shi musu rahama haƙiƙa sun kasa at-tauhid da tauhidi ila salafati aqsamin zuwa kashi uku tauhidi da dunkulalle ne to sai malamai sun ka facce shi sun ka kasa su kashi uku na farko tauhidul rububiyya na biyu tauhidul uluhiyya na uku tauhidul asma'i was sifati tauhidul rububiyya shine tauhidan Allah kadaita Allah da ayyukansa ayyukan da Allah ke yi to yadda da cewa ba mai yin su illa Allah shine tauhidin rububiyya wannan babu wata doguwar matsala ya faɗi jiya waɗannan musan tauhidin rububi ba su da yawa eh? kuma su ma cikin ƙoƙon zuciya sun san ƙarya suke yi mukabara ɗaya ce girman kai ne kawai hmm? to sai na biyu wanda shi adda matsala tauhidin uluhiyya kaɗaita Allah ga bauta ya zan ba a bauta ma kowa illa Allah ya tsaba da baki aka ɗiba ya tsaba reza aka samu a ɗebe yatsa cin yatsa da baki ƙauyanci ne sai tauhidul uluhiyya ta Allah da ibada ba a bauta ma kowa duk abin da aka ce ma ibada ba sallah ɗaya da azumi a ibada duk abin da ibada ba a yi ne ga kowa sai ga Allah shi a tauhidul uluhiyya sannan tauhidul asma'i was sifat tauhidi a'a wai baka samu wuri ka zanna mutane su koma kamar ƙananan yara ana karatu kana wasa tauhidul asma'i was sifat ta Allah da sunaye ne da siffofi ne sunayen Allah da siffofin Allah ko kaji an samu wani suna irin na Allah mai kamar na Allah ga sunan kawai amma sunan Allah daban yake da nashi ta Allah da sunaye ne da siffofi ne ina fatar kun fahimta to shi wannan shine kashe-kashen tauhidi ahaduha na farko kashi na farko na tauhidi tauhidin rububiyya tauhidi na rububiyya daga rabbu an ka samu rububiyya rabbu shine al-malik ko as-sayyid shugaba ko mai mulki shine rububiyya me tauhidin rububiyya wa huwa ifradul lahi subhanahu wata'ala shine kadaita Allah tsarki da dauka sun tabbatar mishi fi umurin salasatin ga al'amura uku fil khalqi kadaita Allah ga halitta ka yadda da cewa ba wani mai halitta illa Allah alalahul khalq wal amru wal mulki kadaita Allah ga mulki ba wani mai mulki illa Allah duk wani mai mulki da ka sani mulki ne zero Allah ya bashi mulkin kuma yau yana iya amsa abinai mulki na haƙiƙa ne Allah kamar wanda wani mawaki ka cewa walaysal mulka yaziluhul mautu mulkan wa innal mulka mulkun la mutu duk mulkin da mutuwa ke gusara wannan ba mulki bane a ce sarki ya mutu ko shugaban kasa ya mutu ko gwamna ya mutu a to ba to bai da mulki yana da mulki aka kashe shi mulki kan mulki wanda baya mutuwa shi an mulki a darza shi har a gaji wani ba sai mutuwa ba wani tinuwa ma ta yi terminating ɗin mulki ne to duk mulkin da tinuwa ka terminate wannan ba mulki ba ne wasa ce tana da tinuwa tinuwa shekara hudu ka koma wasu hudu ba ka koma wasu hudu kuma to ina mulki yake shekara takwas takwas takwas guda tinuwa guda nawa mun ha gani mun ga ta Obasanjo mun ga ta Jonathan yanzu ga ta Buhari jibi za ta ƙara in muna da rai to kaga to da aka tinuwa inda an ka ce tinuwa ta ai tinuwa ka balle wadan kwanaki masu gudu tun da ni kullum abin da ka dibi hawan Buhari 2015 sadda an kai rally wai yanzu magana shekara takwas akai magana kwasa gaba ne ya fara faduwa barin asurok zai iya koma ƙauyensu to ai bai iya zama can don kashe shi su kai don sun shi kuwajin takaici ne to mu tafi jiya ne ta sayan mai hetur 300 lita wani wuri ma 300 da wani abu babu layi Allah ya hore mana abin sai sai da duk kashi aka ce Allah ka isan muna ga Buhari ba shi kenan ba tunda ba haka ya mana alƙawarin da ya mana zai ma rage daga wada iskan mai nawa ya iskan mai 87 yace zai rage an cuci dan Najeriya a sai dan mai mai 87 an cutai a bari ya hau to an bari ya hau ya koma 300 kun bai damu ba To, tauhidin rububiyya shine kaɗaita Allah ga halitta, wal mulki da mulki, wata dabiri da shirya al'amura. Duk bajet ɗin da kaga gwamnati na yi aikin banza ne in bai dace da wada Allah ka nuhi ba. Bajet ɗinsu ya zan aikin banza. Duk abin da ka shirya in bai dace da wada Allah ya shirya ba, naka ya zan null and void abin da Allah ya shirya shi ke tabbata. In kaga ka shirya abu ya yi daidai, me me an kai eh to wanda ya taho karatu mura ne da kafet kuma kafet da aka zanna ba kasudin kafet dai a zanna ɗaya ko tunda ba gwadon kyau aka yi ba kuma kuna ta hasumi da ‘yan uwanku to gyaran kafet ka sa faɗa gyaran kafet kafet bai zanna da kyau shi ka sa faɗa tsakanin musulmi da musulmi abin ga ashidda alal kufar ruhama ubainahum kowa zuciya ta ga baki gyaran kafet a ba daidai ba ne to mu tafi sai mutane sun koyi ladabin zama da ‘yan uwansu ba ka ce ka zanna da zahin zuciya da mutane ba masallaci ne su public place akwai wanda ke cewa wurin ganawa ne gidan Allah ne to me an zahin zuciya ciki sannan in ma mutum ya ba daidai ba ka faɗa mai in a polite way ba da zahin zuciya ba tunda ana zahin zuciya zaman bai don haka sai mutane sun koyi zama da mutane yan uwan zafin zuciya ba ta yi to mu tafi to kadaita Allah da halitta da mulki wata dabir da kuma shirya al'amurra duk abin da wa ma ta sha'una illa an ya sha Allahu ba ku sun komi sai abin da duk abin da kaga ka shirya yayi daidai to yayi daidai da wanda Allah ya shirya in ya ci karo da wanda Allah ya shirya naka ka faduwa na Allah shi ka tabbata to kadaita Allah da waɗannan abubuwan guda uku su ne tauhidin rububiyya dalilu zalika dalilin wannan qauluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki da yace ala harfu tanbihi ku saurara lahul khalqu halitta ta tabbatar mishi shi kadai wal'amru da kuma da kuma umarni ya tabbatar mai shi kadai duk umarnin da ya saba da umarnin Allah ya zan null and void wa wajhu dilalati min al-aya huska kafa dalili daga ayat annahu qaddama fi hal khabara Allah ya gabatar da labari cikin ayat allazi haqquhu ta'khiru wanda ga al'ada abin ga mubtada ake fara kawo sannan a kawo labari to fara kawo labari kafin a kawo mubtada yana fa'idantar da hasari takaita magana. Abin da ya kamata ya ce, Ala alhalƙu lahu, halitta ta tabbatar mishi, sai ya ce lahul halƙu, kaga lahu shi ne khabari, alhalƙu shi ne mubtada, lahul khalqu halitta ta tabbatar mai to lahul khalqu da al khalqu lahu suna da bambanci ko ba su da me bambancin su al khalqu lahu halitta ta tabbatar mai ‘yan an ka fara gabata ‘yan an ka zo da shi mubtada da khabari ba shi a ƙa'idar magana ba a fara gabatar da mubtada sannan labari ya zo baya alhalƙu lahu halitta ta tabbatar mai a wannan bai nuna shi ɗaya ta tabbatar mai yana yiwa akwai wani mai halitta kuma ban da shi shi an ma'ana alhalƙu lahu amma ‘yan an ka fara gabatar da khabari lahul halƙu yana fa'idantar da hasari shi ɗaya adda halitta in banci ne ba mai iya halitta kamar iyaka na abudu da na abuduka na abuduka muna bauta maka yana yawan bauta mu wani kun da shi amma an ka ce iyaka an ka fara gabatar da iyaka kai ɗai muke bauta ma in bancin ka ba bauta kowa kun fahimci bambancin to sai ya ce ala ku saurara wanga ala ta jawo hankali ce lahul khalqu halitta ta tabbatar mai shi ɗai wal amru da kuma al'amari ko umarni kuma umarni ya tabbatar mai shi ɗaya duk umarnin da ya saba da umarnin Allah ya zan baɗili na Allah shi ka tabbata to shi ne ya ce fuskar kafa dalili annahu qaddama fi hal khabara Allah ya gabatar da khabari cikin aya allazi haqquhu ta'khir wanda haƙƙin khabari a jinkirtar da shi mubtada ake fara kawowa sannan khabari ya zo baya wal qa'idatul balagiyya qa'ida ta malaman balaga wa'anda na balaga suna cewa anna taqdima ma haqquhu ta'khiru gabatar da abin da ya kamata a jinkirtas ga al'adar labari mubtada ake fara gabatarwa sannan khabari ya zo baya to sai an ka fara gabatar da khabari kahin mubtada yufidul hasada yana fa'idantar da takaita magana kaga al khalqu lahu halitta ta tabbatan mai yana da bambanci da lahul khalqu halitta ta tabbatan mai shi kadai muna tare sun ta'ammal sannan ila aka rida kaga ta'ammal mai alhamza mutane wurin tajwidi suna kurakurai ba su iya bambanta tsakanin ainun da alhamza sai duk su haɗe su iyaka na abudu in ka ce na abudu alhamza kassa sai ainun ɗin nan ta fito sosai na abudu ainun waga ku alhamza ta normal alhamza ina fatar kun fahimta a yi ƙoƙari a zanka bambanta a tsakanin ainun da alhamza na'budu na'a tana cikin huruful halqiyya sai ka ɗebo ga makoshi inda duk baka ɗebo ba to alhamza kassa alhamdulillahi rabbil alamin a in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamza kassa ubangijin radadi mai yawa in kassa alhamza eh ka gani don haka a rinka a yi ƙoƙari a bambanta tsakanin alhamza da ainun tun wurin haddasar da za ka haddace wurin kaka bambantawa in ka haddace baka bambanta ba shi ka sa ka yi ka tobara ainun daban alhamza daban haka ha'un da ha'un alhamdulillah ha babba kasa dole sai ha ha ita ma tana cikin huruful halqiyya ha ha alhamdulillah ar-rahmani in ka ce ar-rahmani Ar-Rahmani, ha babba kassa. Ar-Rah, sai ya kai nan ga makoshi. Ar-Rahmanin Rahim, dole sai an bambata tsakanin ha'un da ha'un. In ka yi musu haɗi guda kayi dolgi, kayi karatun Hausa. Hakan ga ha'un kuma da ha'un ha ƙarami mai ruwa, dole sai an hidda haɗin nan ka karkari makoshinka, ha'un, ha'un. allazi khalaqa in ka ce allazi halaka kaga kai banna kha kha'un dole sai an fishe sosai to ayi kokari dai duk irin su haruffan da ake kurakurai ba su da yawa iyaka don rashin kula ne yini guda kana iya tsaya ne tsaya dukkan tantance su zalun da zayun zalika abinda addaban takaici mutum ya sani wani wuri ya ce zalika wani wuri ya ce zalika to kaga wannan ganganci ne shi da gangan yake yi Allah zai kama shi da wannan laifi tunda ya nuna ya sani tunda wani wuri zai ce zalika ya faɗi daidai amma wani wuri zai ce zalika ina fatar kun fahimta hakan ga sa'un nafasati in ka ce nafasati kasa sinin to duk suna cikin haruffa masu kama da su to Allah ya shiryar da mu thumma ta'ammal sannan ka lura da iftita hadhihi al-aya buɗe wannan ayar da ala bi ala da ala addalla ala tanbihi wanda ke nuni akan jawo hankali wa tawkid da tawkid ala harafi ne na tanbihi jawo hankali ala ku saurara lahul khalqu halitta ta tabbatar mishi shi kadai wal amru da al'amari ya tabbatar mai shi kadai ala lahul khalqu wal amru lali gairihi wannan na fa'idantar da shi ɗai adda waɗannan abubuwan biyu da halitta da al'amari lali gairihi ba ga wani ne ba. Falhalku halitta haza huwa, ita dai kun santa ko? Wal'amru shi ku al'amari huwa tadbiru shi ne shirya al'amurra, shirya al'amurra ga hannun Allah kawai yake. Ammal mulku, to yanzu ba mun ce abubuwa uku ba ne, da halitta da mulki tadbiri, to waccan aya ta zo da biyu da halitta da tadbiri to saura mulki fa daliluhu shi ku abinda ad dalilin sa cewa ya keɓanta ga Allah shi kadai misla qauli ta'ala kwatancin fadar Allah da yace walillahi mulku samawati wal ard mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasai shine mubtada lillahi shine khabari to sai an ka fara gabatar da khabari akan mubtada me yake fa'idan tarwa hasari ma da abinda muka gama kenan fa inna hadha wannan yadullu ala infiradihi subhanahu wata'ala bil mulki yana nuni akan kadaituwar Allah tsarki da dauka sun tabbatar mai da, da mulki yana nuni shi da mulki wa wajhu dilala fuska kafa dalili min hadhihi al-aya ga wannan aya kama sabaka kamar yadda ya gabata ga waccan aya taqdimu ma haqquhu ta'khir gabatar da abin da ya kamata a jinkirtas kamata ya ce mulku samawati wal ardi lahu mulkin sammai da mulkin ƙasai duka nashi ne lahu sai ya zan khabari to sai an ka fara gabatar da khabari akan mubtada sai an ka ce lillahi mulku samawati wal ardi me wannan ke fa'idantarwa hasari takaita magana kenan gare shi shi kadai idan to in haka ne fa rabbu ta'ala ubangiji madaukaki mun faridun makadaici ne bil khalqi da halitta wal mulki da mulki wat tadbir da shari'a al'amura fa in qulta in kace kaifa tajma'u yaya zaka hada bayyana ma qarrarta tsakanin abin da ka tabbatar na cewa waɗancan abubuwa guda uku sun keɓanta ga Allah wa bayyana izbatil khalqi da kuma tsakanin tabbatar da halitta li ghairillahi ga wani Allah akwai ayoyi da hadisai da na tabbatar da halitta ga wani Allah ka ce halitta ta keɓanta ga Allah ɗaya ko to amma akwai ayoyin da nuna kuma akwai wasu masu halitta banda Allah kama fi misli qauli ta'ala kamar yadda yake cikin kwatancin fadar Allah da ya ce fatabarakallahu ahsanul khaliqina fatabaraka albarkoki sun tabbatar ma Allahu Allah wane Allah ahsanul khaliqina mafi kyawun masu halitta cewa mafi kyawun masu halitta ya nuna ba shi ka halitta ba to duk wanda ka sanna halitta Allah ya fi shi kyawun halitta kaga ya nuna kenan akwai wasu masu halitta ban da shi to ya za ka yi da wagga aya in kace Allah shi ka halitta wa mithla qawlihi sallallahu alaihi wa sallama fil musawwirin da kuma kwatancin fadar manzon Allah dangane da masu yin hoto annabi yace fadar manzon Allah sallallahu alaihi game da al musawwirin masu hoto za a ce yuqalu lahum za a ce musu gobe kiyama ahyu kuraya ma khalaqtum abinda kun ka halitta hotannin nan da kun ka dauka na mutane da dabbobi da tsuntsaye duk wani abu mai rai an hana dauka hoto ne ko za a ce musu ku raya abin da kun ka halitta to kaga nan an nuna akwai masu halitta yanzu wanda ya ɗauki hoto waɗanda ka ɗauki hoto kai ka halitta su kaga an ambace shi halitta ɗaya akan sura ta ta abin ga amma ga hakikani ba ba halitta bane wa mithla qawlihi ta'ala da kuma kwatancin fadar Allah madaukakin sarki fil hadithul qudsi ga hadisin qudsi ya ce wa man azlamu wane ne mafi zalunci min man zahaba kamar wanda ya tafi ya haluku yana halitta ka halki irin halitta ta su wane ne ke halitta irin ta Allah masu ɗaukar hoto to waɗannan hadisai da masu kama da su suwa suna kawa hujja haramcin hoto kuma abin da ya fi a ɗauki hoto haramun in dai ba da lalura ba hoto ba da kyau na fatar kun fahimta in dai ba na lalura ba hoto ba da kyau duk abin da duk yadda ake iya yi a yi avoiding ɗin hoto ya kamata a yi sai dai kuma irin tsananin da wasu malamai ke son su nuna game da hoto su ko sun wuce gona da iri na ga shekaran jiya shugaban ƙasa ya gayyaci wasu malamai mutanen kano sun zo inda yake in nasiha sun kai mai in ma tuwo sun ka ce in ma mi an kai dai sun dai zo inda shugaban ƙasa bayan an ƙare sun ka ɗauki hoto da shugaban ƙasa na ji wani mallami har da addu'a ya kai wai tun da su suna da'awar hoto haram ne sun ka sun ka suna sun su rosa da'awa ta to Allah ya rosa su ya maimaita kuma har sau uku suna sun su rosa da'awar mu Allah ya rosa su suna sun su rosa da mu Allah ya rosa su in Allah ya rosa waɗannan ba ƙaramin hasara Najeriya ta yi ba akan hoto sannan don kace abu haram ne wani ya zo ya shi ai yana so ya rosa da awaka kenan da awaka duk ta tsaya ga hoto haramcin hoto iyakar da awaka kenan kaga wannan wannan ta shi ne ta naddu inda annabi ya ce halakal mutanaddiun shi a tsananin da annabi ke muna gudu yawan duk da awaka ta tsaya ga haramcin hoto iyakar da awaka kenan kai addu'a Allah ya rosa su sannan tsakaninku da Allah ba musa abin da cikin zukatansu ba don Allah cikinku akwai mai tunanin cewa sanda sun ɗauki sun ɗauki hoton nan don su rusu da awa wancan to da me hukunci wanga me amfani wanga hukunci da yayi suna sun su rusu da awa Allah ya rusa su kuma ya maimaita har sau uku to shi mahaukaci na to da wannan ai rashin tunani ne shi ke nan yandon na ce abu ka zaɓe ke wani ya yi shi ke rusu ya kai rusu da awata to Allah ya shirye shi mu to ka gani sannan in mun kawa ma in malaman mu kuskure guda sun kai mu roki Allah ya rosa su to ina za ana in an ka rosa su to ina wasu wa'in na su ko yana tunani an ka bambai addini shi ɗaya na ya taya da shi don haka ya kamata mutane su san aikin da suka yi akwai wani malami da da sun ka taho na an ka ɗauki hoto taho wanga da aka yi a ɗauki hoto tare wani malami to wani na cikin waɗanda an ka ɗauki hoton tare da shi sai wani malami aboki ne sai bai mai ya buga mai ke ɗauka ya buga mai ke ɗauka ya ta buga mai ke ɗauka sai ya buga mana kusa ga shi malamin na ya ta buga mallawa na bai ɗauka bai ce ilafi gare ka an zo gidan bello ya ya ga kun yi hoto tare da bello ya bai ce ah to ai da sai yana hulɗa da Bello Yabo to ai shi Bello Yabo bai kaurace mishi ba shi ma da an kai hoton gida ne ni don ya rena ni to kaddara ma hoton ko da ka hirci na kaga dan uwanka yayi shin kaurace mai ya kamata kai ai nasiha ya kamata kai baka san da haramcin hoton ba halan kai ya bi a uzuri da sauransu amma dai ka kaurace mai to ya ni addinin naka ne kenan kaga wannan don Allah mazabi ne na salaf Allah ya shirya da mu to mu tafi Allah ya tsare mu daga wace gona da iri to ina yake to ina yake ina mun ka aje to wa mithla ba misla ba wa mithla qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil eh mu nan eh fa kaifa tajma'u bayna qawlika yaya zaka hada tsakanin maganar da kai annallaha munfaridun bil khalqi cewa Allah ya kadaita da halitta shi dai ke yin halitta wa bayna hadhihi nusus da kuma waɗannan nasoshi da ke nuna akwai wasu masu halitta banda Allah fal jawabu abinda amsa an yuqala an yuqala sai a ce innal khalqa halitta huwa al ijad shine samar da mutum ita a halitta samar da abu yanzu photographer da ya ɗauki hoto don Allah shi ya samar da mutanen nan to kaga ashe kenan an kira ta halitta ɗai akan abin ga kira amma ga hakikani ba shi ya halicci waɗannan ba wa halicce su Allah wa hadha khasun billahi ta'ala to samar da abuku wanda shi an ma'ana halitta ya keɓanta ga Allah kawai amma tahwilu shay amma juyar da abu min suratin daga wata sura ila ukhra zuwa wata fa'innahu laysa bi khalqin haqiqatan ba halitta bane ga haqiqani wa in sumiya khalqan koda an kira shi halitta bi itibari takawini la'akari da kasantuwa tai lakinnahu fil waqi sai dai ga abin da yake tabbatacce laysa bi khalqin tamin ba halitta bace cikakka fa masalan misali hadha najjar kafinta sana'a min al-khashab baban yayi kofa daga katako yasa katako yayi kofa fayuƙalu sai a ce halaka baban kafinta ya halicci ƙofa haka ake cewa ko? me an ma'ana ya halicci ƙofa ya aikata ƙofa lakin maddata hadhihi sana'a sai dai abinda an kai wannan aiki da shi allazi khalaqaha wanda ya halicce ta huwa Allah ta'ala katakun da ya amfani da shi wai katakun Allah ƙusoshin wai karafan Allah la yastati'u nasu kullum mutane gaba ɗayansu ba su da iko mahama balagu fil qudra duk yadda sun haka ga iko ko ba su da iko an yi khalqu da arakin su halicci iccen arak wanda ake katako da shi abada har abada wala an yi khalqu zarata hakan ga ba su iya halitta koda azzara wala an yi khalqu zubaban ku ba su iya halitta koda kuda kujewan ga ba su iya halittawa wasu mai ila ƙaunin ta'ala saurari maganar Allah maɗaukaki da ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane nan kowa da kowa duriba matsalon an sanya misali fastami ulau ku saurare shi kowa ya saurara ga misali Allah ya sa misalin da ke nuna ba wanda ba wanda ke iya wani abu illa Allah ba wanda ya kamata a bauta mai illa Allah yace innal ladina tad'una min dunillah lalle waɗannan da kuke bauta waɗanda ba Allah ba lan yakhluqu zubaban ba su iya halitta ƙuda kujewan ga ƙwara guda ba su iya halittawa wallau ishtama'u law koda duk sun taru duk waɗannan da kuke bauta su taru wuri ba ɗaya da cikin su ba duk su taru ba su iya halitta koda kuje guda wa in yaslubuhu bidhubab ba nan raunin su zai bayyana ba ga inda raunin su zai bayyana kujewan ga tiny ant ko cikin halitta Allah kuje bakin mina ƙaramar halitta ce ko cikin halittun Allah to in kuje ya kwace musu wani abu da kuje zai kwatar wani abu gare su la yastanqidhu minhu ba su iya kwato shi daga kuje kuje ya fada cikin hura in ya fada cikin hura sai ya fira ba ya tai da wani abu na hurarka ba kana iya kamo shi ga kwato huran nan to baka iyawa da ufa talib at-talibu mai neman haƙi wal matalubu da wanda ake neman haƙin gare shi da ufa duk sun yi rauni faɗuwar guzuma ɗa kwanci uwa kwanci kaga kenan mai neman haƙƙi shine mai bautar wani Allah wanda ake neman gare shi shine wanda ake bauta man da shi mai bautar da wanda ake bauta ma duk sun yi rauni komi ba su iya yi to allazina ismu mausulin allazina ta ya ayyuhan nasu dariba masallin fastami ulaw innal ladzina tad'una allazina nan ismu mausulin ne ya shimulu kullama yuda'a ya kunshi duk abin da ake bauta domin addu'a huwal ibada ya kunshi duk abin da ake bauta min dunillah wanda ba Allah ba min shajarin na itaciya wa hajar itace wa hajarin da duwatsu wa basharin da dan adam wa malakin da mala'iki wa gairi da duk abin da ake bauta ya shigo cikin umumi na allazina domin ismu mausulin yana cikin sigogi na umumi kullum ladina yau da auna min duna duk waɗanda ake bauta waɗanda ba Allah ba lan ya kullu uzubaban duk tara su wuri guda ba su iya halitta ko da kuje kwara guda wala yushtama ulaw ko da sun taru gare shi akan su wala wayan farada kullu wahidin bi ko da kowane ɗayan su ya kadaita da haka lakana ajzuhu da kasawa ta ta kasance min babi aula min babi aula ko wa in yazlubuhum adh-dhubabu shay'an in kuje ya kwaci wani abu gare su la yastanqidhu min ba su iya kwato shi daga gare shi hatta alladhina yad'una min dunillah har waɗannan da ake bauta waɗanda ba Allah ba law salabahum adh-dhubabu shay'an da kuje zai kwace musu wani abu mastada'u ba su samun iko an yastanqidhu su kwato shi min hadha adh-dhubabi da'if daga wannan kuje mai rauni wallawa qa'a adh-dhubabu da kuje zai abka ala a kawa malikin akan mafi ƙarhin malikin sarki a samu sarki wanda ya kowa ƙarfi irin shugaban ƙasa misali sai kuje ya faɗa bisa gare shi fil ardi nan duniya walau wa babu da kuje zai faɗa ala a kawa malikin fil ardi akan mafi ƙarhin mai mulki nan duniya wa massa kuje ya tsoci wani abu min ɗibihi na turare ne shi mai mulkin ga ya sa turare ga rigatai sai kuje ya dan tsoci wani abu na turaren la yastati'u hadha malik wannan basarakin bai samun iko an yastakhrija diba ya fitar da turaren nan da kuje ya tsotsa min hadha zubabi daga wannan kuje ko yana iyawa wa kadhalika hakan ga law qala da amida kuje zai fada cikin abinci ne cikin miya tai ko hura tai ko zuma tai ko shayi ne ko kunu ne eh to bai iya bai iya kwato kunun nan ko shayan nan ko miyan nan ko huran nan ko zuman nan daga kuje fa idan to in haka ne Allah ta'ala huwal khaliq Allah shine mahalicci wa da shi kadai full stop to sai ya tsaya nan fa in qulta kaifa tajmu bayna qawlika wata sabuwar magana ce to ma adalla na adalla to sai an daddaka fa akwai bakin kalmomi da sauran abubuwa sai an daddaka shi daddaka shi a karatu madallan ga wani malami ya ce waɗannan malaman namu